الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 19 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafinmu na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ashaik wa wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala a waccan sati da ya gabata muna bayani ne a cikin ulil amali abin da ya shafi dogon buri cikin abubuwan da malam yake kawo mana na hanyoyin da shedan ya bi wajen halakar da dan adam domin karanta na farko da na biyu na uku shine ulil amali dogon buri mun dakata ne a daidai maganar ata as-sulami alaihi rahmatullah inda yake cewa kana ta'u sulami ya qulu fi du'a'ihi Allahumma arham fi dunya ghurbati warham fil qabri wahshati warham mawqifi gadan bayna yadayka anan maka da ta zama tashi daidai fadin sa wa qala ba'dhum wani sashi daga cikin malami suke cewa ma'ana wani malami yake cewa daga cikin mawaka yake cewa sabiluka fi dunya sabilu musafirin ولا بد من زاد لكل مسافر ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خاف صولة إن خاف صولة قاهر yake cewa sabiluka fi duniya hanyarka rayuwarka a wannan duniya da kake cikinta sabilu musafirin yace rayuwa ce ko hanya ce irin ta matafi ka ɗauki kanka ka ɗora shi a matsayin matafiyi ne kai yadda rayuwarka take gaba daya yau ta wuce gobe ta zo to tafiya ce kake yi ka yanke wannan zangon ka shiga wancan ka yanke wannan ka shiga wancan yace wala budda min zadin ka san ku ita tafiya babu makawa sai ka dauki guziri li kulli musafirin ga kowanne matafi babu yadda za a ce zaka yi tafiya babu guziri musamman yana magana akan irin tafiya ta da ya tafiya ce da mutum zai yi wata ɗaya kwana 20 kwana 10 akan hanya yana tafiya kuma tafiya ce ba titi bane ko kwalta kamar yadda yake yanzu a'a daji mutum zai yanka ya ta tafiya abinsa wani lokaci shi kadai wani lokaci su su biyu sai ya tafiyar kwana ɗaya kwana biyu wani lokacin bai haɗu da kowa ba saboda daji ne kawai daga nan ya bulla can daga nan ya bulla can to kaga irin wannan tafiya dole kana buƙatar ruwa kana buƙatar abincin da zaka ci da ɗan sauran abubuwan da kake buƙata na amfanin yau da kullum duk mutumin ku da zai irin wannan tafiyar ya tafi hakansa fanko ba abincin da zai ci ba ruwan da zai sha ba dan abin da zai kare kansa da shi to shi ma san ya jefa kansa a halaka mafi karancin abin da zai same shi shine yunwa ta halaka shi shine mafi karanci yunwa da kishirwa so da babu wanda ya je daji ya aje maka abinci ya ci ka zo ka dauka ka ci a wajen a'a kai zaka dauka yanka ka tafi da shi to haka duniya take kullum kana wuce ta kana wuce ta tafiya kake yi wannan tafiyar da kake ka sani cewa akwai inda zaka je inda zaka je shine ina shine shine kiyama eh shine wajen Allah madaukakin sarki to wannan tafiyar da kake yi ta yau da kullum din dole kana buƙatar guzuri me guzurinka shine aikin alkhairi ina ina fata an fahimta yan uwa aikin alkhairin da kake yau da kullum sallolinka da azuminka da kyautatawa da sauransu waɗannan shine guzurin da kullum kake ajiyewa kake tafiya da su yace wala budda lil insani min hamli uddati ba makawa ga dan adam dole ne ya dauki udda wani kimtsi da shiri da zai kare shi daga farmaki in aka ce azzadu shine guzurin da kake bukata kamar ruwa ko abinci ko tufafi ko abin da zaka yi amfani da shi a hanyar ka tafiya naka ce uddatun kuma shine kamar abin da kake bukata na tanadin kare kanka da shi kamar makami ko wani abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa law aradul khuruj sai ce me la addu lahu udda inda a ce waɗancan da suka ki fita yaki sun so su fita yakin da gaske sai Allah ce la addu lahu udda da tuni sun yi wa wannan yakin tanadi na kayan fada da makamai da abin hawa da sauransu amma sun zauna ba makami ba abin hawa ba kaza kuma sai yaki ya tashi zo su rinka ba da uzurrika kaga ba san fata yakin suke ba kira to udda shine dan abin da zaka rike na makaman kare kanka musamman yadda muka bayani daji zaka shiga kaga wani lokaci naman daji zai iya taso maka wani lokaci in ba naman daji ma akwai me akwai yan fashi da makami da yan kwaci to kaga wannan makamin naka zai taimaka alal kalla wajen ka kare kanka da shi yace wala siyama musamman ma in khafa saulat qahirin idan ka ji tsoron kawo harin wanda zai rinjaye ka kamar dan fashi ko wanda zai kwace maka dukiyarka to in kaga hanyar da kake bi akwai irin waɗannan mutanen lalle ne kai kimtsi ka shiri ka dauki wata takobi ko wata kwari da baka ko wani mashi kamar yadda su a da can waɗannan su ne kayan faɗin su haka suke yanzu sai dai a ce ka dauki bindiga ko abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan bayani ne da yake yin sa a waƙe wanda yake cike da hikima matukar kana so ka tsira a wannan duniyar to wajibi ne sai kayi guzuri me ya guzurinka shine kyakkyawan aiki mutumin da ya je lahira ba kyakkyawan aiki to kamar mutumin da ya tafiya ne ba me ba guzuri yadda ka san halaka zai yi to mutum shi ma ba zai kai labari a lahira ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin guzuri وروى الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام الحاكم النيسابوري يفتد حديث أتكم مستدرك ناسا daga babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala li rajulin wa huwa ya'iduhu yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci sar tabbata a gare shi qala li rajulin ya fada wa wani mutumi wa huwa ya'iduhu annabi yana wannan mutumin wa'azi yana masa gargadi da jan hankali yace masa igtanim khamsan qabla khamsin yace karibaci wasu halaye guda biyar tun kafin wasu halaye guda biyar su annabi ne yake masa wa'azi sai yake ga masa cewa yi kokari karibaci wasu halaye guda biyar tun kafin wasu halaye guda biyar ɗin su zo ma'ana kowanne hali ɗaya yana tare da ɗan'uwansa ɗaya halin idan ba ka ribaci wannan ba to wannan ɗin kuma zai zo idan wannan ɗin kuma ya zo zai hana ka ribata wannan ɗin annabi ya gaya masa ka za mu ji waɗannan halaye ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko shine shababaka qabla haramika shine na farko ka ribaci yarintarka samartakarka qabla tun kafin haramika tsufanka ya zo annabi ya gaya masa haka yarinta da tsufa kishiyoyin juna ne wanda yake yaro ba tsoho bane wanda yake tsoho ba yaro bane haka ne kuma dole ne sai ka biyo ta wata marhala sannan zaka je wata duk wanda ka ganshi ya tsufa ya bi ta hanyar yarinta ba haka bane to wannan yarintar da ka bi ta hanyar ta wucewa take wucewa take yadda kaga dattijo mahaifinka ko kakanka dan shekara 70 wallahi da dan uwa kamar kai yake da yadda ka matashi maji karfi kana ji da karfi shi ma haka yake to amma yau da kullun ce ta mai da shi haka kai ma za ta mai da kai haka saboda ka duk abin da ya kamata ka yi a shekarun yarintarka idan baka yi ba za ka zama kamar shi yanzu abubuwa da yawa da yake so ya yi sun gagare shi ba za su iya ba ba zai iya su ba me dalili saboda a lokacin da ya kamata ya su ya wuce akwai abubuwan da idan baka yi su yanzu ba wallahi ka girma sun wuce kake nan yanzu da yawa daga cikin masu manyan shekaru wasu daga ciki wanda ba su ribaci lokacinsu ba idan ka hira da su za su gaya maka irin nadamar da suke lokacin da suke da samartaka sun samu dama iri kaza da dama iri kaza amma ba su yi amfani da ita ba shi sa za ka ga galibi wanda suke taimakon addini allah maɗaukakin sarki yake bansu za ka ga galibinsu samari ne majiya ƙarfi matasa shi sa zaka ga ko da ashabi kahaba da Allah madaukakin sarki ya tashi ba mu labarin su sai ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sai ce me wazidnahum huda me yake nufi da innahum fityatun ya kawo mana kalmar fitya yace samari ne matasa sai suka yi imani da ubangiji su idan yace mana mutane ne kadai labarin ya fito amma me yace me yasa yace mana matasa ne dan ya nuna maka muhimmancin shekarun matasa muhimmancin shekarun samartaka lokaci ne mai tsada kware da gaske wanda idan ya wuce shi kenan ya barka har abada duk wasu mutane da kaga sun samu wani ci gaba a cikin al'amarin su sawa'un ci gaba ne na duniya ko na lahira wannan abin akwai akwai matasa da samari a cikin su hatta an ka dubi majalisar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan wanda zaka ji an ce in sun je yaƙi ba sa gajiya ba sa gaza su sayyidina ali da sauransu su khalid dan walid da sauransu dukkanin su su zubair ibn al-awwal lokacin lokacin matasa ne ba wanda yake da shekara 40 a cikin su duk matasa ne galibin su duk yara ne a lokacin a lokacin suka ba addinin musulunci duk gudunmawar da suka bashi duk su sayyidina abdullahi dan abbas abdullahi dan umar abdullahi dan amr dan as na na aisha a lokacin duk wannan aikin da kaji sun yi wa addinin musulunci duk yara ne matasa ne a lokacin saboda sun yi amfani da samartakar su sun taimaki addini gashi nan kuma taimakon addinin da suke kuma za su ke ribe shi a lahira saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ribaci samartakar sa tun kafin lokacin tsufan sa yazo abu na biyu yace wasihataka qabla saqamika shine ka ribaci lafiyarka tun kafin rashin lafiyarka yazo eh Allah madaukakin sarki ya baka karfin jiki da lafiya to yi kokari lafiyar ka taimaka amfani wajen bin Allah da amfanar kanka cikin abin da zai amfane ka a duniyarka akwai lokacin da abubuwan da kake son yi yanzu ba za ka iya su ba saboda baka da lafiya akwai yanzu sallar asuba da ka fito ka to ka zo masallaci akwai wanda yana gida a kwanci ba zai iya tasowa ba wani yana gida wani yana kwanci a asibiti zancen ma ya fito ya zo ya alula ya to masallaci ma bai taso ba amma kai ga ka Allah madaukakin sarki ya tashe ka lami lafiya kana jin karfi a jikinka kai alwala ka to masallaci to ka gode wa Allah madaukakin sarki ka ci gaba da ribatar lafiyarka akwai lokacin da a zaka ga hatta sallar tafarilla da kake yi idan rashin lafiya ta rashin lafiya sai dai yi ta a zauni ba za ka iya yin tatse ba saboda me saboda rashin lafiya kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu laifi idan mutum ba shi da lafiya yi sallah a zaune amma za a bashi rabin ladan wanda ya sallah tsaye ne ina fata an fahimta yawa kai da baka da lafiya idan kai sallah a zaune larura ce Allah ya karba amma za ka samu rabin lada ne na wanda ya sallah tsaye to kaga Allah kalla da akwai fifiko tsakanin sallar mai lafiya da mara lafiya irin wannan to shi sa kai kokari ka ribaci lafiyarka duk abin da ka sani mai kyau ka rinka yin sa idan ka kwanta rashin lafiya kana kwanta akan shimfidarka sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'ikunsa da yana aiki iri kaza yana azumin nafila litinin da alamus yana sallar dare yana sada zumunci yana kaza duk wannan abubuwan da yake na ladan a rinka daukar ladan baya yi a rinka kai masa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa duk mutumin da ya saba wani aiki na alkhairi sai rashin lafiya ta hana shi ya kwantar da shi to za a rinka za a ci gaba da bashi ladan wannan aikin da baya yin sa lokacin da yake da baya a lokacin da yake kunci dan uwa kaga wannan ba karan falala bace amma an baka yi fa shikenan saboda haka wannan abu ne mai kyau mutun ya kokari ya ribaci lafiyar sa kafin rashin lafiyar sa wa ghinaka qabla faqarika haka nan mutun ya ribace wadatar sa qabla faqarika kafin talauci eh tun lokacin da mutun yake da wadata to yayi amfani da wadatar sa yayi abin da ya kamata ya kyautatawa a iyalansa ya kyautatawa ƴaƴansa ya kyautatawa matansa ya kyautatawa ƴan uwansa makotansa na nesa da na kusa a gurgurdan halinsa yayi abin da zai saboda wani lokaci zai zo a gaba kuma da idan mutum bai wasa wannan damar takwaci sai da ya rika cizon ya tsaya ya laita ni ya laita ni kuntu fa'altu kaza ya laita ni kuntu fa'altu kaza babu babu damar eh mutane da dama za su baka wannan labarin sun samu dama mai yawa yanzu babu damar a lokacin kuma akwai abubuwan da dama da ya kamata a ce yayi bai yi ba kuma yanzu kuma damar ta riga ta kwace wannan da ranka ake bayani baka mutu ba eh da ranka amma damar ce kawai ta kwace to shi sa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka dama yan uwa idan aka ce wadata ba fa abin da ake nufi kullun abin da nake maimaitawa shine ba fa sai abin da ake nufi wani mai kuɗi da yawa ba gwargwadon abin da kake da shi gwargwadon wadata ka kenan gwargwadon arzikinka gwargwadon wadatarka wannan arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya baka yi kokari ka ribace shi kafin wannan din ma ya kwace komai kankantarsa yi kokari kai amfani da shi ka ribace shi kafin ya kwace dan akwai lokacin da wannan din da kake renawa kake gani kai ba mai kuɗi bane kai ba mai hali bane wallahi zaka neme shi karasa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi cewa faragaka qabla shugulika hakanan ka ribaci hal da kake cikin faraga in aka ce faraga shine yalwan lokaci kana da dama kana da isasshen lokacin da zaka yi duk abin da kake bukata na amfanin duniya ko amfanin lahira to kai kokari ka ribaci wannan lokacin qabla shughulika tun kafin shagalgalu su zo su maka yawa abubuwa su rufe ka na me na tsallake a shi ne yanzu gina ka kabla faƙarika shi na faɗa yanzu ko yawa shi na gama yanzu nace a wadata ka kafin talaucinka shi na gama yanzu na shiga wannan shi ne sannan ka yi ƙoƙari ka ribacin lokacin kamar rashin lokacin ka yanzu yanzu kana da damar lokuta da dama wani lokacin sai ka ga lokacin hayan maka yawa eh wani lokaci sai ka zauna ma gida ka rasa abin da zaka yi amma wallahi nan gaba eh ka bari abubuwa su fara da bebe ka tukunna lokacin ma sai ka rinka kokari kana tsuke wani abin kana jawo wani abin kana shigar da shi cikin wani abu saboda mai babu lokaci to yanzu da Allah ya baka lokaci mai yalwayi kokari kai amfani da shi eh ka nemi duniya ka nemi lahira duk abin da ka san zai amfane ka a lahira ka yi kokari ka yi shi duk abin da ka san zai amfane ka a duniya ka yi kokari ka yi shi akwai lokacin da idan ya zo ka yi aure ka tara yaya kai kaza kai kaza suke ta tunani ya mutane su ce wallahi lokacin da muke kanana iyayenmu sun ta so mai karatu sun ta so mai kaza muka ƙi yanzu kuma kana so kai karatun baka da dama neman tuwo ya shagaltar da ka eh saboda ka ajiye dole in ka shigo sai ka mi ko ka ce gashi ba ka zo ka zauna ba ka zo ka zauna kai ta yawon neman karatu ba amma yanzu kai babu nauyin kowa a kanka in ka shiga gida ka shiga kicin kawai da kwano za ka ɗauko ka zo ka zauna ka ci an ɗauke ma komai to yi amfani da wannan damar ka je ka nemi arzikin lahira ka nemi arzikin duniya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa hayataka qabla mautika abu na ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka eh wannan shine abu mafi girma kuma in kuma mutuwa ta zo shikenan kaga babu damar gyara eh duk waɗancan abubuwa akwai abubuwan da zaka dan iya gyara su amma in mutum ya mutu kuma shikenan rayuwarka wata dama ce mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya baka duk wannan cycle ɗin na rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya tsisa ka a ciki duk abin da zaka yi shi a ciki idan ka sake ka fita daga ciki shikenan babu damar dawa babu damar dawa shi yasa ku ji lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai sa ɗan wuta a cikin wuta ya sarka cewa ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minina ya kai can nuraddu ya ubangiji muna neman alfarma a dawo da mu ina za a dawo da su duniya wai za su gasgata annabawa ba za su karyata annabawa ba za kuma su kasance daga cikin mumini sai Allah madaukakin sarki ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu liman hu anhu innahum lakadibuna shi sa duk mutumin da yayi wasa da damar sa ya mutu bai abin da ya kamata ba sai ya rinka dana sanin ina ma Allah ya dawo da shi sai ya rinka dana sani ina ma Allah ya dawo da shi duniya ya bashi minti bi kawai ya gyara ba minti biyu ba dan uwa sakon biyu ba za ka samu ba sakon biyu wallahi ba za a dawo da mutum ba ya riga ya tafi kenan har abada kuma shi kenan sai dai wani to shi sa wannan rayuwar dama ce Allah madaukakin sarki ba mu yi amfani da ita annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yayi wa wannan mutumi waɗannan nasihohi masu tsada akan abubuwan nan guda biyar riba ce su tun kafin su kwaci wannan hadisi akhrajahu ibn al-mubarak قال الحافظ الحافظ ابن هجر الأسقلاني يفعل أسكن فتوه الباريتي وأخرجه ابن المبارك ابن المبارك يفتد الشيء في الزهود أسكلتا فلسنا الزهود بسند صحيح لإسناد وانديك إنغاتت من مرسل عمرو بن ميمون أسكن مراسل عمرو بن ميمون حديث آه إمام البيحقي يفتد الشيء أسكن آه شعب الإيمان كما يدى kuka ji alhakimin ne saburi shi ma ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa hakanan ibn abid duniya shi ma ya fitar da shi a cikin amalul yawm wal layla littafin sana amalul yawm wal layla hadisi ne ya zo ta kan amr bin maimun da kuma abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda hadisin dai bi majmu'u turuqihi ya kasance sahihun ne li ghairi ina aka tattara hanyoyin hadisin wata hanya za ta karfafi wani hadisi saboda haka da'iful munjabir malaman hadisi suke kiransa suna kiransa hasanun li ghairi saboda haka hadisin babu lifiya inganta insha Allah ta'ala wa hadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam malam wahidi yace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yubayyinu yubayyinu lis sahabati qasra ajalil insan yana bayyana wa sahabbansa yadda ajalin dan adam yake da matukar gajarta yake da matukar takaituwa ma'aquli amalihi tare da shi kuma dan adam din mutum ne mai mugun dogon buri ajalinsa abu ne da yake takaitacce amma kuma burinsa ya fi ajalinsa tsayi yanzu ga duk burin ya fi ajalin yawa ajalin mu Allah madaukakin sarki ya kaddara zamu shekara kaza amma kai burin da kake da shi ya fi na wannan haka dan adam yake musta'inan fi zalika bi rasmi al-handasi annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi ya nemi taimako wajen bayyana wa sahabbai wannan gajarta ajali na mutum a fi zalika a bi rasmi al-handasi ta hanyar zane irin zane na engineering annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi musu zane irin na kimiyya ya fito musu da hakikan dan adam yadda yake za ku zo ku ga zanen a ƙasa gashi nan za ku kowa akwai shi a littafin sa wanda yake da littafi ففي صحيح البخاري حديث يزوى في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال daga babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda yace khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wani zane zanen da yake mai kusurwa hudu shine square ko eh square wanda zaku ga kusurwa hudu ne kuma kowace kusurwa daidai take da da wata ko shi ake ce square to irin wannan zanen annabi ya musu kaga square zaka ga a rufe yake ko ina a rufe yake babu wata dan hanya da mutum zai iya wucewa da annabi ya wannan zanen wa khatta khattan fil wasati sai kuma wani dogon zane a tsakiya gashi nan kuna ganin shi wannan dogon zanen da ya fito waje to sai annabi ya wannan zanen a tsakiya bayan yayi shi kharijan minhu wanda ya fito daga ciki sai da ya fito har waje وخط خططا صغارا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جنبه الذي في الوسط سو راك سي wasu kuma in kanana kananan zane ga sunan in kanana kanana a kan wannan dogon layin da yake tsakiya za ku ganshi gashi nan a ciki an yi su ko yan kanana kanana nan guda uku ga sunan na cikin wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hadhal insanu shi wannan square ɗin da kuka gani shine wannan square ɗin da kuka gani gaba ɗaya shine ajalan mutum an fahimta wannan inda ya kewaye ɗan adam shine ajalinsa wa hadha ajluhu muhitun bihi wannan abin da ya kewaye shi ɗin shine ajalinsa aw qad ahata bi ko kuma ya riga ya kewaye shi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wannan da yake waje ai kun ga akwai wani dan zane guda ukun da ake ta waje ko ta layin wajen kun ganshi masu littafi ko to wannan shi shi ne amaluhu shi ne burin ɗan adam e kun ga burinsa ya fita daga cikin ajalinsa an fahimta yan uwa burinsa ya fita daga cikin ajalinsa wa hadhihi al-khutati sigharu waɗannan ƙananan ƙananan zanen kuma a na waje wannan guda ukun su ne al'arabu aka ce al'arabu su ne abubuwan da suke bujiro mutum rashin lafiya talauci kaza abubuwan da duk suke bujiro mutum marasa kyau fa in akhata'ahu hadha idan wannan ya kauce masa wannan ya kwace masa a daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki kaddara ya same shi na hashahu hadha sai wannan kuma ya fauto shi sai wannan ya same shi ma'ana idan rashin lafiya ta kwace masa talauci zai same shi idan talauci ya same shi bakin ciki da damuwa zai same shi idan wannan ma ya kwace masa wani abin da haka dai dan adam baya zama cikin lami lafiya ce babu abin da yake damunsa idan baya cikin wannan halin yana cikin wancan hali idan babu rashin lafiya akwai tsoro idan babu tsoro akwai talauci idan babu talauci akwai damuwa idan babu damuwa akwai kaza haka dan adam yake to waɗannan kanana kanana abubuwan su ne idan wancan ya kwace masa zai samu wa in akhatahu hadha nahashahu hadha qala al-hafiz hadhihi sifatuhu al-hafiz ibn hajar al-asqali yake to wannan shine sifar dan adam yan uwa mu kalli yadda zanen yake wannan murabba'in wanda yake kewaye wanda aka kewaye babban to shine ajalin mutum akwai cycle a ciki dan karami ko wannan cycle din to kai ne shine kai an bayyana shine kai shine dan adam kenan ma'ana yadda ka ganka a zagaye a cikin wannan square din zaka iya fita daga cikin sa zaka iya fita to haka dan adam yake bai isa gujewa ajalin sa ba yadda kaga babu ta yadda ta inda zai fita to dan adam haka yake babu yadda za a iya gujewa ajalin sa wannan dogon layin da aka ja ya fita a shine abin da ya shafi a abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa eh shine abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wanda zai same shi shine amaluhu kenan shine burin sa zaku ga shi buri ya fita daga cikin me daga cikin layi saboda yadda burin dan adam yake ya fi karfin ajalinsa na cikin kuma sune al-a'rab su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara su samu mutum za ku ga su daga cikin layin suke saboda duk abin da Allah ya kaddara zai same ka sai ya gama samun ka za ka mutu sawa'un mai kyau ne ko mara kyau duka ba za ka iya kwace musu ba sai sun same ka kaf rashin lafiyar da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka yi adadinta sai ka gama ta gaba ɗaya sannan zaka mutu yanayin damuwa da jarrabawa da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya jarrabe ka da ita ba za ka kauce wa ko ɗaya daga ita ba sai ka gama su kaf sannan za ka mutu to shi sa sai ku gansu su a cikin ajalinka suke amma shi wannan na wajen menene shi buri ne eh yanzu yanzu nan yanzu nan wani yana burin nan da kwana kaza an masa alƙawarin wasu kuɗi ko wata kwangila ko wani abu kaza da sauransu bayan kuma an anjima zai mutu to kaga tunda aljima zai mutu wannan burin nasa ya fita daga ajalin sa ko bai fita ba to haka ajali yake Allah madaukakin sarki ya samu dace balai ta fa iyyaka akhil muslim ahir dinka annai mata kashediya ka dan uwa musulmi wa tulal amali da dogon buri fa innahu yurifu su'al amali saboda shi dogon buri yana gadar da mummunan aiki bal wa yaftahu lish-shaytani baban akhar bari shi dogon buri idan ya munata yana budewa shedan wata kofa ta daban ala ku saurara wannan abin da yake budewa shedan wa huwa shine alhirsu kwadai wanda akan sa zamu tashi gobe insha Allah ta'ala abu na gaba da zamu tashi akan sa a cikin abubuwan da shedan yake halakar da dan adam bayan dogon buri shine kwadai wanda kwadai kuma abin da yake haifar da shi shine me dogon buri eh haka abubuwan suke zaka ga wannan shi yake haifar da wancan wancan ya haifar da wannan Allah madaukakin sarki mana tsari da su zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe zamu tashi na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahu